العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kudubar mu ta yau ta da tauri a kan mahimmancin tauhidi da matsayinsa a cikin musulunci
kamar yadda kuma insha Allahu ko mako mai zuwa ko kuma makamancin haka za mu yi huduba kuma akan hatsarin shirka da kuma kaskantar da mai shi idan mutum yana mu'amala da shirka a cikin rayuwarsa inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله فاعلموا إن أول أساس يقوم عليه مجتمع المسلمين ويقوم به هو العقيدة عقيدة الإسلام ولهذه العقيدة شعار يعبر عنها هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعنى لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله فهو وحده الذي تخضع لأمره الرقاب وتسبح بحمده الألسنة وتنقاد لحكمه القلوب والعقول والأبدان ومعنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب, واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يؤبد الله إلا بما شرع ولذلك تجتمع جميع الرسل على الدعوة إلى هذه الكلمة أي كلمة التوحيد حيث قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا بد لجميع المسلمين أن يتمسكوا بالتوحيد غاية التمسك لأن التوحيد هو أساس متين في في ثبوت جميع أصول الدين إذا ثبت التوحيد ثبت جميع أصول الدين وإذا هدم التوحيد وإذا هدم التوحيد كله هدم هدم الدين كله هناك آيات كثيرة تدل على أهمية التوحيد ومنزلته في الدين قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون wa qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نظرا لهذه الآيات السابقة لا بد لكل مسلم أن يثبت لله سبحانه وتعالى حقه من العبادة والوحدانية ولذلك كل من عبد الله بالتوحيد دخل زمرة الموحدين يوم القيامة ويجد ثوابا وفيرا عند الله سبحانه وتعالى وله فضل وجزاء عند الله كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في شأن الموحدين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي الحديث عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه ولهما في حديث إتبار فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يشرك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم bayan hutuba ta fara da nuna godiya ga Allah da neman taimakonsa da neman gafaransa da neman tsari daga Allah da dukkan munanan ayyukanmu bayan ayoyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke shimfiɗa da su masu girma da mahimmanci wannan hutuba namu ya ‘yan uwa ta tattaru ne akan mahimmancin tauhidi wanda hutuban da zai biyo bayanta kuma akan hatsarin shirka lura da cewa dole sai muna tafiya muna waiwaye akan zaman lafiyan aƙidanmu za ku ga mu'amalolinmu a yanzu da maganganunmu da ayyukanmu suna cuɗe ƙwarai da shirkoki da kuma rashin ba da muhimmanci matauhidi to lallai ne kowane bawa ya san cewa tauhidi shine farkon asas wanda Allah ya saka da za a iya tantance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma dukkan jama'an musulmai gaba ɗaya suna tattare ne akan aƙida guda aƙida na musulunci shi kuma wannan aƙida na musulunci kafin a sanka da shi yana da wasu alamomi yana da wasu shi'ar wanda dole sai ka cika su tukunna kafin nan a ɗauka kana da aƙida wayannan shi'ar kuwa kalmomi ne guda biyu shine shahadatu Allah ilaha illallah da kuma wa anna muhammadar rasulullah idan mutum ya rasa tabbatuwan waɗannan to shi kenan ba shi da wani shi'ar na musulunci tattale da shi to bayan ma'anoninsu dukkan manzannin Allah gaba ɗaya sun tattaro a kan kalmar tauhidi babu wani cikinsu da bai yi kira a kan tauhidi ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaƙar ba a suna fi kulle ummatin rasula a ni ibudullaha wa jitanibun tagut hakika mun aika cikin kowace al'umma da manzo idan manzon ya je yakan ce ku bauta ma Allah kun ga shine tauhidi kenan ku ne sanci dagot gumaka shine shirka kenan kaga wannan tana dauke da la ilaha illallah bayan Allah ya jimlace dukkan manzannin Allah sun yi tarayya kan tauhidi ɗaiɗaiku daga cikinsu kuma wajen kiransu za ka ji irin wannan sako yana gudana ga misali ɗaya daga cikin shugaban masu tauhidi cikin annabawa duka shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tara mutanensa yake ce musu wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi tuna lokacin da annabi ibrahim ya faɗi wa babansa da jama'ansa ya ce musu innani bara'un mimma ta'budun ni fa na barranta babu ruwana da abin da kuke bauta musu kunga kamar wannan yana ɗauke da wani ɓangare daga cikin kalmar la ilaha illallah domin innani bara'un mimma ta'budun yana ɗauke da ɓangaren la ilaha sai ya ce illal ladhi ne sai wanda ya halicce ni kadai ya kage halitta da shi kadai zan bauta masa yana ɗauke da ɓangaren illallahu kaga kamar annabi ibrahim ya faɗi kalmar la ilaha illallahu kenan saƙonta a cikin wannan aya inna ni bara'un mimma ta'budun yace illa allazi fatarani kamar la ilaha illallahu to babu makawa ya zama dole ga dukkan musulmai gaba ɗaya su riko mai ƙarfi ga tauhidi duk inda zaka shiga ka shiga da tauhidinka wani lokaci ma'amalolinmu da wasu in duniya ta yi daɗi wani ma sai kaga ya saki tauhidin ma bai sani ba tauhidin ta riga ta salwanta saboda duniya ta musu dadi wasu ko akan harkokin siyasan su da su sake tauhidi yanzu kaji dai yadda wannan babban manzo yake cewa jama'an da yake tare da su ba shi ba su akan abin da suke bauta musu in ba mun yi tarayya akan tauhidi ba yau wani kuma zaka ga siyasansa ta masa dadi siyasansa ta duniya ta mishi dadi sai ka jima ya ce matafiyansu da na kafure duk iri ɗaya ne babu wani bambantawa ai duk a duniyan aka halicce mu kunga ya saki tauhidinsa kuma ana so duk inda zaka shiga ka tafi da la ilaha illallah ka karka yi sake da ita dan saboda kai in Allah zai karbe ka ai zai karbe ka a matsayin musulmi ne shi kuma wanda ba haka yake ba za a karbe shi a matsayin wanda ba musulmi bane kaga a sai ba duk ɗaya kuke ba la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ai da yan wuta da yan aljanna ba ɗaya suke ba to ta yaya a nan duniya za ka rika yadda ku zama ɗaya ko da wani abu ta haɗa ku na kasuwanci akwai iyafa inda aka tsaye da kai hulɗanku ta tsaya a nan ko hulɗa ta haɗa ku na aikin gwamnati akwai inda musulunci ta muku iyaka hulɗanku kar ku wuce nan ai yanzu za ka ga mutum ma uwa ɗaya uba ɗaya suke da wani ko kuma wannan shi ya haifi wannan amma in kalmar la'ilaha illallah ɗinan ta raba to ko gadon juna ma fa ba za a ci ba kai ne fa ka haife shi amma in dai kafiri ne fa musulunci fa ya hana ka ci gadonsa a sai la'ilaha illallah ta raba ku kuma ba za a kai shi makabartan musulmai ba kuma ba za ka je wajen janazansa ba akwai abubuwa da aka yi tokaciya ka tsare wannan to ya ‘yan uwa mu daina ganin ƙasanmu ɗaya mu daina ganin kasuwancinmu ɗaya ko siyasarmu ɗaya mu saki la ilaha illallah ba ma ba ta haƙƙi kamar yadda Allah ya bayar wannan hatsari ne mai girman gaske kuma yana nuna mana Allah ta'ala na faɗi a cikin sotin zariyat ya ce ban halicci aljanda mutum ba sai dan su bauta min Allah ya riga ya hukunta kada a bauta mu kowa sai shi iyaye kuma ka musu da'a ka musu biyayya cikin suratul isra'i akwai sakonni da yawa da suka zo akan mahimmancin tauhidi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam na goye da mu'az bin jabal akan jaki kaji tawazu irin na manzon Allah kan jaki fa ya hau shi fa shugaban duniya ne gaba ɗaya ba shugaban wata ƙasa kaɗai ba shugaban duniya ne kuma duniyan ma ba na 'yan adam ba har da aljanu duk shi shugabansu ne amma saboda ƙanƙan da kai irin nashi hassan da ya hau jaki da ya hau jaki ɗin ma tare da ɗan goyo ya goyi mu'azu bin jabal ya ce ya kai mu'azu ko ka san haƙƙin allah a kan bayinsa ko ka san haƙƙin bayi a wajen allah sai mu'azu bin jabal ya ce allah da manzo su suka sani ko da a karantarwa kamin haka ko da a karantarwa kamin wannan ya san haƙƙin allah amma yana daga cikin tawadi'u na sahabbai in annabi ya musu tambaya ba safai sukan ce sun sani ba saboda Allah ne ya musu tokaciya ya ce da tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli kada ku wuce gaban Allah da manzo to shi yasa sai suka sai ya ce Allah da manzo su suka sani sai ya ce to hakkin Allah dai akan bayi su bauta masa kada su masa tarayya da kowa hakkin bayi kuma a wajen Allah shi kuma Allah ya yi alkawari ba zai yi azaba ba duk wanda ya mutu bai masa shirka ba Allah ba zai masa azaba ba Allah ya tsare mu daga shirka ya ku uwa lokaci ya riga ya yi amma hadisi guda zan ƙara mana wanda da mu san matsayin wannan girman kalma na la'ilaha illa mu rike tauhidinmu hadisin sa'idu abin abi sa'idun al-khudri yace manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana gaya musu Allah ta'ala wani lokaci annabi Musa ya roƙi Allah annabi Musa alaihi salam ya ce ya Allah ka bani wata kalma guda ka sanar da ni wata kalma da zan raka maka zikiri da shi ina ambatonka da shi kuma ina roƙonka duk lokacin da na tashi zan yi roƙo don sa kalman don roƙo na ta karɓi da sauri-sauri kai ma ka kasa kunnen ka kaji babu cikin zikiri na duniya da za ka yi fiye da wannan kalma da za ka faɗa ka yawaita faɗanta har Allah ya maka cikawa da wannan kalma kuma in dai har ka tashi roƙon Allah daga farkon shimfiɗar roƙonka kafin ka faɗi matsalanka ka faɗi wannan kalma Allah zai karɓi roƙonka carab za a karɓi roƙonka Allah zai biya maka buƙata sai annabi Musa ya roƙi Allah haka sai ya ce ya kai Musa idan zikiri za ka yi min ka riƙa ambato na kuma za ka yi roƙo ka saka kalman da zai karɓu da sauri ka ce la'ilaha illallah in ka faɗi wannan babu zikirin da ya fi shi kuma ko roƙon Allah za ka yi a cikin roƙonka ka ce la'ilaha illallah sai ka ci gaba da faɗin matsalolinka Allah zai karɓa maka sai annabi musa ya ce ya Allah ai duk bayi suna faɗin wannan kalma dukkan bayi sun yi tarayya wajen faɗin wannan kalma ba wanda baya faɗa ka bani na wani musamman ya Allah sai Allah ya ce ya kai Musa kana ganin kalmar nan sakwa-sakwa ne bari in faɗa maka nauyinta ka ji sikelinta ka ji matsayinta ba za ka ce a canja maka ba in ka san matsayin wannan kalma ba ka neman a canja maka wata sai Allah ya ce ya kai Musa da za a tara samman nan guda bakwai gaba ɗaya a tattara su da abin da ke cikinsu da komi banda Allah a ɗora ta kan mizani kan sikeli guda a ɗauki ƙasa ma gaba ɗaya da abin da ke cikinta a tattara duka a tara su da sama da ƙasan a tara su akan ma'auni ɗaya a ɗauki kuma la'ilaha illallahu a ɗaura ta akan ma'auni ɗaya sai la'ilaha illallahu tarin jaye su kada mu rena wannan kalma mu yawaita ya zama zikirin da ya saba da bakinmu don tauhidinmu ya samu tsira don yanzu ƙila za ka ga minti ɗaya la'ilaha illallahun ka ta warware can an jima kuma sai ka sake ce la'ilaha illallah kaga ka sake shiga cikin musulunci in dai ka je kai wani ma'amala dan kiftawa sai ka fita a musulunci baka sani ba sai can an jima ka sake ce la ilaha illa kaga ka sake dawowa cikin musulunci kada mu yi wasa da wannan kalma da shine Allah zai mana cikawa mai kyau ka kuma dage ka saba da ita a bakin ka ka rika yawan maimaita ta Allah ya mana cikawa da la ilaha illallah Allah ta'ala kuma ya karbi dukkan addu'o'in mu ya gafarta mana zunuban mu ya yan uwa lokaci yayi ga sako guda daya daga kanta zamu shiga sallah sakon nan shine gobe asabar insha Allahu da kuma jibi lahadi za a gabatar da gagarimin wa'azi na ƙasa baki ɗaya a wannan gari namu na Bauchi a nan babban masallacin Juma'a ta gwallaga insha Allah sakamakon rufe samina da aka yi wa 'yan agaji na ƙasa gaba ɗaya wanda 'yan agajin nan sun zo waje da dama bayan cikin ƙasa har da wasu ƙasashe makwabta irin su Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Burkina Faso, Mali duka yan aguji sun zazzo da yawa wanda kuma wani ikon Allah abinda muka gani na mamaki a bana cikin agajin nan har za ku ga wasu yan majalisun wasu ƙasa ma yan majalisun tarayyan wasu ƙasa akwai a cikin yan agaji wanda suka zo dan majalisa fa sosai yana rike da majalisa a ƙasansu amma dan agaji ne kuma ya zo wajen wannan samina haka mu ma cikin yan agajinmu na bana an sassamu manya-manyan jami'an gwamnati da yawa a cikin agajin nan Allah ta'ala ya sa haka ya zama mana alkhairi duniya da lahira to saboda haka da a rufe wannan taro gobe ana gayyatan kowa da kowa wajen wa'azi daga sallar magariba har illa ma sha Allah gurgurdan inda aka tashi a gobe asabar insha Allah a masallacin juma'a ta gwallaga kowa ya je ji sakon abin da ƙasa ke ciki da kuma abin da duniya ma ke ciki kuma mu karu da ayoyi na Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ran lahadi kuma sai a sake jin sakonni wanda daga nan ne kuma sai a kuma a rufe wannan taro gaba ɗaya sai kowa kuma ya koma kasansu muna roƙon Allah bakin da suka zo Allah ya maida da kowa gidansa lafiya kuma Allah ta'ala ya samu amfana da kalmomi masu kyau daga cikin wannan taro da za a yi to shi yasa sai aka aka yi mana text dukkan limamai na juma'a da cewa mu nemi taimako saboda saukan baki mu ma akwai baki da za a turo mana wannan masallaci namu to kun san duk juma'a muka nema taimako saboda kasancewan ginin bayan gidan nan amma wannan juma'a za mu kaikaita taimakon ne zuwa ga taryan baki muna roƙo 'yan uwa da allah in an idar da sallah kowa ya ba da taimakon nan fi sabilillahi don bakinmu da da a saukar sai ya zamanto mu yi musu liyafan da ya kamata dama muka saukar da su a sama da kuma inda bayan gida yake sai a yi aiki da shi kuma ga shi bayan gidan da ake dan zagawa kafin mu aiwatar da namu wancan mako a rufe ma yake duk wanda suke zaga kun ga sun samu uzuri a wancan sati sanda muka bude wannan da muke ginawa haka da aka yi ta zagawa to saboda shi din wancan na local government din ya rushe ya rushe ma aka kulle shi to kun ga da wannan muke jan hankalin yan uwa da mu kokarta da wanda ake dan lallabawa din da shi kun ga ya riga ya rushe sai mu kokarta mu ga mun da namu don saboda shi ɗahara a cikin ibada babban abu ne mai matsayi to Allah ta'ala ya karbi ibadodinmu masu neman addu'a kuma Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatar sana alkhairi Allah kai ka san zuciyan kowa ka biya masa bukatar sana alkhairi kuma akwai dan uwa wanda shine shugaban ginin wannan masallaci gado da masun bauchi Alhaji Isa Musa Matori da Allah ta'ala ya bashi rabo ya samu matsayi a gwamnatin tarayya wanda shugaban ƙasar Najeriya ya bashi wani matsayi Allah ta'ala ya taya shi riko muna masa addu'a Allah ta'ala ya sa wannan matsayi da aka bashi ya amfani musulunci ibadallah qumu ila salatikum yarhamukumullah Thank
أهلنا